canza ba ma'ana dai me yake nuna mana sallar la'asar ana yin ta tun rana ba ta fara yin balge ba idan tana raye shine ma'anar wa shamsu hayya sai lokaci na biyu shine lokacin sallar isha'i suka ce isha'i manzo Allah yana jinkirta ta wataran kuma yana gaugauta yin ta ya danganta daga zakuwarsu kenan sai nuna mun da cewa ita sallar isha'i wataran ana so a jinkirta ta wataran ana so a a gaugauta ta kenan ya danganta daga mi daga zakuwar mutane yasa wasu daga cikin malamai ma suke ganin bai dace ba a ce an kayyade lokacin ta da ikama an gane da ke ko akwai malaman da suke da wannan ra'ayi bai dace ba a ce an kayyade ga tak lokacin da za a ta da ikama an gane da ke ko da ce don saboda tsayi da lokaci na ta da ikama yana sa a kauce ma wannan sunnar ta jinkirtawa da mi da gaugautawa wanzu Allah in ya ga an taru sai ya fito in ya ga ba a taru ba sai ya kyale shi sai dai wace sallah ita ce sallar magariba a ita wannan ba a jira an gane da kyau ko da ita lokacin ta takaitacce ne sosai wannan shine kenan sannan lokacin sallar asuba a wannan hadisan suka nuna mun da cewa wanzu Allah yana yin ta da sauran duhu shine ma'anar alganas shine wannan sahabi yake cewa manzo Allah yana fara ta da sauran duhu sai ya kasance kamin ya sallami kana iya kasan wanda yake kusa gare ka a wata riwaya sai ke cewa mutum da kyan ma kake gane mutane ana da kyan kake gane wanda ka sani a kenan kun ga wannan akwai da suka saba ma wannan sunnar ni akwai masallacin da na sani a anguwar mu ba a nan yamai ba a can gida duk inda kake cikin gari in dai har ka rasa sallah duk masallacin da ka rasa sallah to su wajen su kana samun sallah sallar asuba lokacin da iyayen mu ke shara shara ta sahi su lokacin da suke tada sallah an gane da kyau ko wannan shine kira kun ga wannan kuskure ne kuskure ne sallah ta asuba ana yin ta da sauran duk ba lokacin da haske ya bayyana ba kana ganin kowa ina wannan za a ce musu yi kuskure sun me yake da suna sun kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su yi asarar falala ta farkon farkon lokaci domin yin sallah a farkon lokaci shine mafi mafi fitar ibada kamar yadda zamu gani a hadisi nan gaba sai malam yake cewa hadisi na gaba wa arrafi ibn khadij radiyallahu anhu qala an karbo daga rafi dan khadij idan Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce kunna nusalli al-maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna sallatar maghriba tare da manzon Allah fa yansarifu ahaduna sai dayan mu ya tahi wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi kuma lallai shi yana ganin inda ya aje mai yake da suna mashinsa an gane da kyau ko ko kuma ɗiyan kibiyoyinsa inda ya aje ɗiyan kibokinsa mutafakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kina wannan hadisi ne yake nuna muna ashe sallar la'asar sallar magriba ana yin ta da sauran ne da sauran haske kishiyar sallar ne sallar asuba ita da sauran duhu ita kuma sallata la'asar da sauran ne da sauran haske wannan kenan shine babban dalilin da nuna mana cewa ashe sallar magriba ana so a yi a gaugauta yin ta shi wannan sahabi yake cewa za su sallame sallar magriba sai ya kasance kuma mutum idan ya fito a waje zai isko zai yana ganin inda ya aje kibiyoyinsa inda ya aje kibiyar sai yana ganin ta ma'ana sai nuna akwai ne akwai sauran haske kenan ya mu limammai da ladanni a kula da yin sallar magriba da sauran haske ba za ka gani mafi yawancin mutane za ka ga duk masallacin da ake saurin yin magariba ba a saurin cika shi za ka gani da an ƙare sallah to in dai masallacin da ake saurin yin magariba ne sai ka ga sahu na biyu har zuwa ƙarshe dukkan su suna suna suna rambo ko da abin da ya kamata kenan sai nuna cewa ana wasa sosai da sallar magariba alhali tana ɗaya daga cikin sallolin da Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar sosai akan ta musamman yin nafila kamin a tayar da sallar hadisi na ga maliki cewa wani aisha ta radiyallahu anha qala an karbo daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce a'tama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin bil isha wata rana manzon Allah ya jinkirta isha'i shine a'tama an gane da kyau ko ma'ana ya jinkirta har dare ya shigo sosai hatta zahaba ammatul layl har sai da mafi yawan dare ya tafi ana sai da dare ya nisa ثم خرج سنن يهتو وصلى سي صلى وقال سيتي إنه لوقتها للي ونن شيني لوكتنتا لولا أن أشق على أمتي ba dai in tsananta akan al'ummata ba rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisi an gane wannan hadisin da kyau kinan wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a me yake da suna ya jinkirta isha'i har sai da yake mutane suna kwana suna angashi a cikin masallaci dare yayi nisa sai da Umar ya zo yana daga sauta yana daga sauti yace as-sala as-sala ya rasulullah as-sala ya rasulullah sallama ya manzo Allah yara sun yi bacci sannan sai manzo Allah ya hudu a wata riwayar ma da ya hudu kansa yana ɗiban ruwa ana yana nufin sai da ma yayi wanka da yayi wanka ya hudu ya ba su sallah bayan an kare sallah sai ce wannan shine lokacinta mafi cancanta ba dai in tsananta akan al'ummata ba to ina a takaice kai kai tsaye wannan hadisi muke nuna muna sallar isha'i sunna shine ami a jinkirta ta to yanzu kowanne masallaci mafi yawanci zantar ake sallah zantar ake sallah ƙarfe takwas ko a hausa ƙarfe takwas ne ko bakwai zantar takwas ko takwas ne karfe takwas ina ina ina ina kokarin in kauce daga faransai ne domin akwai in Nigeria sosai dai kenan karfe takwas na dare to mafi yawanci karfe takwas na dare ake sallar isha'i kai kuma kana so kai sallah ta mi kai sunna ta mi ta jinkirta sallar isha'i to in ka ce ka jinkirta ba za ka samu yiwa ba za ka samu shafi a masallacin anguwarku ba kuma manzo Allah ya ce kai sallah haythu yunada biha ko kai sallah inda ake kiranta kaga ba cikin ɗakin ka aka kira ta ba masallaci aka kira ta idan masallaci za ka yi ta to ya za ka yi sunna bi sun haɗu ko sunna ta jinkirta sallar la'asar isha'i da kuma sunna ta ne ta jam'i ko in ma ba a ce ba ma farilla an gane da kyau ko to wannan shine ke ya mutum zai yi me ra'ayin ku a wannan wurin a a ya je ya jam'i ko dan saboda me ha don saboda falala ta jam'i ta fi falala ta ne ta fi falala ta jinkirtawa an gane da ke ko wannan ita ce magana nufin suna mafi inganci kun wannan za ku iya ku ba da amsa ta hanyar ka'ida da malamai suke cewa mina sunna tarku sunna lil maslahatin rajiha mina sunna tarku sunna lil maslahatin rajiha wannan ka'idar na sha gaya muku ita yana daga cikin sunna barin wata sunna don saboda wata maslaha an gane da kyau ko wannan shine kin idan zaka bar sunna waccan ta shinkirtawa dan ka samu sunna ta ne ta jam'i domin tahi idan wannan sai nuna mana at-tarjihu bainas sunan ko ko tsakanin sunnoni akwai akwai akwai gabatarwa kamar yanda wani ango yayi amarya ko ya hoto aka ga babu gemi kace ina gemi sai ce wata sunna ce ta ture wata to kun ga nan ne shi ya saba ma ka'ida a ka'idar malamai shine idan sunna bi ta haɗu to jam'u ake so a yi shine suke cewa aljam'u aula min at-tarjih hadawa shi yake karin jayar in an kasa hadawa an kasa hadawa ba ta yiwa a hada dole sai an yi guda an bar guda to kuma sai a duba wanda ta yi muhimmanci an gane da kyau ko to wannan wurin ango idan dai ta kasa haduwa ne to ango yana da gaskiya ko amma kuma in tana haduwa to a wannan lokacin kuma za a ce ango baya da gaskiya جيد حديث نجا مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة يدعى الله تكارة تبتا أجريشي كتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر إذا سني يسننت إذا زاهي يسننت فأبردوا بالصلاة to ku sanya ya sallah ma'ana ku jinkirta sallah wace iri ake nihi dan azhar fa inna shiddatal harbi domin tsananin sanyi tsananin zahi min faihi jahannam yana ɗaya daga cikin hucin jahannama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan lokacin zahi yayi ana tsananin zahi to a jinkirta sallar la'asar har rana ta har sallar azhar har rana ta yi dan sanyi sanyi domin wannan zahin yana daga cikin hucin jahannama kamar yadda muka sha kawo hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ya rab akala ba'dhi ba'dha rana ta kawo yake da suna wuta jahannama ta kawo koke wajen Allah madaukakin sarki tace ya Allah sashi na na cin sashi me take nihi bangare na zahi yana wada da bangare na sanyi domin azabar Allah tana da bangare na sanyi da bangare na bangare na zahi to suna cin juna to sai Allah madaukakin sarki mata izini da ta yi huji guda biyu shine sai manzo Allah ya ce fa azina laha bi nafasain sai Allah ya mata izini ta yi huci a lokacin zahi shine tsananin zahin da kuke ji huci ne take yi a lokacin sanyi shine sanyin da kuke ji ma'ana huci ne take yi bangaren sanyin ne take ne take rage ma bala'i an gane da kyau ko ta ji wuta da a can saman saman amma hucin da za ta yi da shi lokacin sanyin da muke shi lokacin zafi kuma yadda muke shi to ina ga an kawo ka kusa gare ta ina ga an jewa ka a cikin ta Allah ya kare mu a take to wannan hadisi na muna sunna shine lokacin zafi a jinkirta azhar kamar yadda na sha faɗi a karatuttukan da muka yi na sifat salat da umratul ahkam nake cewa akwai lokacin da zaka ga ahlus sunna sun koma yan gargajiya su kuma yan gargajiya sun koma yan sunna dangane da sallar azhar za ka gani lokacin azahar a lokacin zahi da kin za ka samu masallacin ahlus sunna da za a yi sallar azahar a kasuwar jar karfe biyu an gane da kyau ko tare da cewa sunna shine a yi a yi ta a irin wannan lokacin ina kun ga lokacin sanyi su sun kauce ma sunna domin suna yin ta a kasuwar jar ko kuma muna gaugautawa a karfe ɗaya akwai wanda ma suke kamin karfe ɗaya miji da wani abu mu kuma kenan a lokacin sanyi a lokacin zahi muna kauce ma sunna su kuma suna yin sunna an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan yana da kyau a rika sara ana bugun bakin gatari idan muka ce ahlus sunna ne to sunnan na ai kokari a shige ta gaba ɗaya Allah yake cewa udkhulu fi silmi kafa wala yajrim mannakum shana'ana qaumi ala alla ta'dilu kada dan saboda ƙiyayya da ‘yan bid'a ya sa ku yin sallah ƙarfe biyu don kasu ce kun yi koyi da su a'a an gane da kyau domin akwai wanda takan iya don ka a ce su ma suna sallah ƙarfe biyu ne ba sa yi ƙarfe biyu an gane da kyau ne yana da kyau a ce wannan mun yi ƙoƙari mun gyara shi a lokacin zahi a samu masallacin nan ahlus sunna suna yi ƙarfe biyu ko kuma ƙarfe biyu ba minti goma an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan gaskiya ce ake cewa gaskiya tsaki ce gare ta ko yake da suna laraba su ta kulul haqqi walau kana murran kulul haqqa walau kana murran faɗi gaskiya ko mi dacin ta a hadisi na gaba wa arrafi ibn khadij an karbo daga rafi dan khadij radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asbihu bis-subhi ku gaugauta yin asuba shine asbihu bis-subhi ay badiru bis-subhi mubakkiran ku gaugauta yin asuba sallar asuba fa innahu a'zamu li ujurikum domin ya hi girman ladarku ma'ana ya hi girmama ladarku ma'ana sallar asuba sunna shine a yi ta da alfijiri na biyu ya keto wane ne alfijiri na biyu za mu ganshi a nan gaba rawahu al-khamsa wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban a takaice wannan hadisi na muna sunna sallar asuba a gaugauta yin ta kada a jinkirta وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن كتبه أبي هريرة إذا الله تقارى تبتع أجريس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي من أدرك من الصبح ركعة دون ديرسكي ركع غدا تاع الصباح قبل أن تطلع الشمس كامل رانا تقول فقد أدرك الصبح تهكيك يا ساملوك تنسل الصباح ومن أدرك ركعة من العصر دون ديرسك ركعة غدا العصر قبل أن تغرب الشمس كامل رانا تفادي فقد أدرك العصر هو حقيقة ياسا مسلل العصر an gane da kyau ko wannan hadisi babban dalili ne akan ka'idar da malaman suke cewa ko da yake akwai hadisin da yi gamewa a cikin mota imam malik akwai hadisin da yi game ka'idar da kyau a rike ka'idar da kyau wannan ka'idar in ka in ka rike ta zaka walwale matsaloli masu yawa amma da dama aikin ka'ida kenan ta walwale ma matsaloli masu yawa suke cewa la tudraku salat la tudraku alwaqt wal jama'atu was salatu illa bi idraki rak'a la tudraku alwaqt was salatu wal jama'atu illa bi idraki rak'a suke cewa ba a samun lokaci ko sallah ko jam'i in ba ta hanyar samun raka'a guda ba bil misali yattadhihu al maqal an zo sallar juma'a an gane da kyau ko da kuka zo sallar juma'a sai kuka isko raka'a guda ko ku bi ne kuka zo guda ya samu raka'a guda guda kun bai samu raka'a ko guda ba ya samu zaman tahiya ya samu sujada da zaman tahiya an gane da kyau ko jayyid wannan ya samu raka'a guda wannan kuma ya samu mi sujada da zaman tahiya to yanzu wanda ya samu raka'a guda mi zai cika a raka'a nawa zai cika dan me yasa ya samu mi ya samu juma'a kenan kace mini juma'a ba jami'i in ka ce jami'i kun rage masa kima an gane da kyau ko to ya samu juma'a to kenan shine ma'anan man adraka la tudraku as-salatu la tudraku al-waqtu was-salatu to shine ma'anar misali na sallah kenan idan kai ka samu raka'a guda ka samu sallar juma'a to shi kuma wannan da bai samu ya samu sujada da zaman tahiyya fa raka'a nawa zai cika hudu dan me yasa dan bai dan bai samu kasa dan bai samu sama gani ba akwai hausa mai kyau dan ya samu kasa wanda ita ce hausa mai kyau dan ya samu kasa ga raka'a kenan bai samu juma'a ba ko bai samu sallah ba yanzu wace sallah ce zai yi azhar zai raka'a guda nawa raka'a guda an gane ka'ida ko ba a gane wannan shi ne ka'ida to bari mu dauki misali na lokaci shi kuma an gane da kyau ko kwana ya share ka kana tashi daga haske ka tashi ka bubbuga ka yi arwalla ka shirya da tafi a cikin a tsakiyar gida ka yi sallah ka ɗago daga raka a guda sai ka rana ta ɓullo a cikin sallar inni ne sai in ce alhamdulillah tun me yasa zan ce alhamdulillah na yi sallar asuba a cikin me a cikin lokacin ta amma ban samu ni ba jam'i an gane da kyau ko ina akwai bambanci tsakanin lokaci da ni da jam'i na samu sallar asuba a lokacinta amma dai ban samu ni ba ban samu jam'i ba dan me yasa na samu lokacinta na samu sallar na samu lokacin dan saboda na samu raka'a guda kamin rana ta yi da kullu wanda kullu wata shine karshen lokacin an gane da kyau ko to wannan shine kenan la tudraku salat biyan da ka kawo shi koda ka yi takdim da ta'khir duka ba matsala bane la tudraku al-waqtu was-salatu wal-jama'atu illa bi idraki rak'a lokacin sallar isha'i muna cikin sallar isha'i sai ka zo ka isko mun dago daga ruku'i za mu sujada sai ka samu sujada tare da mu da zaman tahiyya to yanzu da aka sallame sallah ka tashi ka tsoro ka aka guda nawa guda hudu ka samu jami'i ko baka samu ba a ka samu jami'i da na ku gane ka'ida ba la tudraku salatu wal waqtu la tudraku al waqtu was salatu wal jama'a baka samu jami'i ba amma ka samu me ka samu lokaci ka samu sallah ko wannan shine kenan an gane ka'idar da kyau idan in ka samu kasa ga raka'a rubuta ma kanka baka samu jami'i ba an gane da kyau ko sai dai kashi kuma wanda ko ko zaman bai samu ba ko wannan shine kenan dai mali yake cewa wali muslimin a riwaya ta imam muslim an aisha ta radiyallahu anha nahwahu daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta kwatankwacin sa wa qala sai ce sajdatan kenan a riwaya ta muslim daga aisha yace sajdatan man adraka sajdatan duk wanda ya samu sujada badla raka'atin maimakon ya ce raka'a ina a wata riwaya maimakon sajada sai aka ce maimakon raka'a sai aka ce sajada sun makala sannan sai ya ce wasajadatu innama hiya raka'a amma sujadan nan da aka ce ana nufin ne ana nufin raka'a an gane ko ina akwai lokacin da za a cewa sujada a cikin alkur'ani ko hadisi amma ana nufin ne ana nufin raka'a ko kuma ana nufin sallah gaba ɗayanta wa min al-layli fasjud lahu وسبحه ليلا طويلا فاسجد له اي فصل له فاركع له kenan in aka kawo sujada ana kaman me yake da suna min babi itlaq al juz'i ala al kulli shine abu gashi gaba dai amma sai a faɗi gehen an gane da kyau ko wannan shine kenan yanzu idan mutum yace ya ga kanun mutane me yake nihi a ya ga mutanen gaba dai domin idan kaga kai kaga komai an gane da kyau ko to shine wata ran sai a ce raka'a ana nufin sallah wata ran kuma a ce sujada ana nufin sallah yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abi sa'id al-khudri yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon tsira amincin Allah su kara tabbata a gare sa yana cewa la salata ba'da as-subh babu sallah bayan asuba hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta bullo wala salata ba'da al-asr sannan kuma babu sallah bayan la'asar hatta taziba ash-shamsu har sai rana ta bace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa lafzu muslim amma a lafazi na muslim la salata ba'da salatin fajr babu sallah bayan sallar asuba walahu an uqba ibn amir akwai gare sa har yanzu shi imam muslim daga uqba dan amir kenan walahu huna adh-dhamiru ya'udu ila man ila muslimin kenan walahu har yanzu daga muslim an uqba an uqba ibn amir daga uqba dan amir talatu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare ya kasance yanhana an nusalli fihinna yana hanin mu mun sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana da kuma mu turbuɗe matattun mu a ciki yace ga san ga lokutan hina tatlu'u shamsu bazifatan lokacin da rana take bullowa baziga ɗaya da ma sai an fasara maka baziga ba ko baziga zaga zaga ko ko kuma ƙuru-ƙuru an gane da kyau yawa lokacin da rana take fitowa ƙuru-ƙuru hatta tartafi'a har sai ta ɗago tunda lokacin in ta fito za ga tana ƙasa amma kuma ta fito babba wa hina yaqumu qa'imu zahira da kuma lokacin da mai tsayuwa a tsakiya ya tsayu wace ce ita ce rana hatta tazula shamsu har sai rana ta karkata daga tsakiya wa hina tatadayyafu shamsu lil ghurubi da lokacin da rana ta tadayyaku ai nake da suna tamilu shine ta tadayyaku wa hina tamilu shamsu ila lil da lokacin da rana take karkatawa zuwa faduwa maliki cewa wal hukmu thani ha haka ne wal hukmu thani inda shafi'i hukunci na biyu a wajen imamu shafi'i min hadisi abi huraira a hadisin abi huraira بسند ضعيف لسند mai rauni وزاد ya ƙara illa yawmal jumu'a banda ranar juma'a me yake nufi lokaci na biyu da manzon Allah ya hana ayi sallah wane ne lokaci na biyu daga wancan hadisi lokacin da rana ta mi ta zo tsakiya haka ne ko haka ne lokacin da rana ta zo tsakiya yake cewa banda shi kenan a cikin riwaya ta Abi Huraira an gane da kyau ko a wajen shafi'i shi kuma ya ƙara illa yawmal juma'a banda ranar juma'a ina yana ganin ita ranar juma'a gaba ɗaya lokutan ta ya halatta a yi aini a yi sallah a ciki a turbuɗe mata su a ciki ya ce wa kaza sai dai riwaya ce da ifiya ba ta da inganci na wannan hukuncin har juma'a wa kaza li abi dawud haka kuma ga abi dawud an abi qatada daga abi qatada nahwahu kwatankwacin sa an gane da kyau wannan hadisin da muka da muka karanto da riwayoyinsu kenan yake cewa abi huraira yake cewa ko kuma amir ko kuma bin amir yake cewa ko kuma hadisan gaba ɗaya suna bayani ne akan lokutan da aka hana yin sallah na akwai lokutan da manzon Allah ya hana ayi sallah a cikin su kenan shine hadisin ya karanta mu wannan lokutan yace ba a sallah a cikin lokutan manzon Allah ya hana su sannan kuma ya hana su turbuɗe matattu an gane da kyau ko ba a jana'iza sannan kuma ba a sallah lokaci na farko da wannan hadisin ya ya kwararo shine lokacin da rana ta bullo an gane da kyau ko har zuwa lokacin da za ta dagowa lokacin da rana ta fara hitowa ba a sallah sai ne sai ta dago ta yo sama lokaci na biyu shine lokacin da rana ta tsaya tsakiya ba a yin sallah sai ta ne sai ta karkata turawa suka ce rana tana zuwa tsakiya midi ƙarfe goma sha biyu na rana lokacin rana take zakowa tsakiya to karkatawar ta ya danganta daga zamani zuwa zamani a lokacin sanyi tana saurin karkatawa shi yasa zaka ga lokacin sanyi lokacin azhar yana bi yana saurin shigowa an gane da kyau in ban manta ba ina tsammani karye sha biyu da rabi ko lokacin yake shiga ko ƙasa ga haka ma to shi kuma lokacin zahi tana jimawa kamin ta karkata daga mi daga tsakiya an gane da kyau ko kenan lokacin idan muka lura duka bai wuce minti talatin zuwa minti arba'in in ya jima a lokacin zahi kina wannan lokacin ta zo tsakiya ba a yin sallah ya ake gane rana ta zo tsakiya shine inda zaka ga in ka zo a wajen gina ba za ka samu ba ba za ka samu inuwa ba domin kamar tana kan abun ne idan tana kan abun ba za a samu ba kenan in ta yi haka ne sai inuwar ta bada can in ta yi haka sai inuwar ta bada nan an gane da kyau ko kenan lokacin da za a gane ta huta daga tsakiya shine inuwa ta fara ta fara fituwa a ƙasa wannan shine kira insha Allah amma ba kowace inuwa ba ha inuwa icce ba a ganewa ita inuwa icce ba a ganewa kun taba ganin lokacin da za a cewa icce ba da inuwa matukar dai yana da kunnuwa to sai an samu me sai an samu inuwa don saboda shi kamar ɗaki ne tunda kenan wancan ya kare ranar ma ba za ta abu ba amma a nan idan ka ɗauki gina kenan ita wannan za a iya ganewa da abin da ya kamata ko ka aza wani icce duka za ka iya ganewa ko kai kai tsaye za ka iya ganewa malai yake cewa mun faɗi lokutan guda uku akwai na uku ko na uku shine kamin rana ta faɗi lokacin da ta yi balge kamin ta faɗi shi ma manzo Allah ya hana a yi sallah wannan su ne lokutan da aka hana a yi sallah a cikinsu to amma inda matsala take kowace sallah ce aka hana a yi a wannan lokaci ko kuma akwai lokutan da akwai sallolin da ya halatta a yi za mu tattauna mas'alar nan gaba malin ke cewa wa wa an abi wa an jubair ibn mut'im an karbo daga jubair ibn mut'im qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ya ce ya bani abdi manafi ya ku iyalan abdu manaf la tamna'u ahadan iyalin Abdumanaf su ne wanda yake da suna dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdumanaf shine kakan manzon Allah na nawa ha kakan manzon Allah na nawa da biyu a a da biyar kilab ne yawwa na hudu jazakumullahu khair shine na hudu da biyar kilab ne shine suke hadewa dangantakar shi da uwar shi da ma'aikinsa ko da Amina da manzon Allah da Abdullahi shine shine kakan shi na hudu an danganta su da bani manaf ne don saboda lokacin manaf da yake da suna dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu dama ta shugabancin Ka'aba musamman bangaren abin da ya shahi da yake da suna Zamzam an gane da kyau ko to shine manzon Allah ce ya ya bani Abdul Manaf ya ku dangin Abdul Manaf masu gadin Ka'aba la tamna'u ahadan tafa bi hadha al kada ku hana kowa ya yi ɗawafi a wannan gidan wa salla kuma ya yi salla ayyata sa'atin sha'a a duk lokacin da ya so min lailin aw naharin daga dare ko ni ko ini rawahul khamsa mutum biyar suka rawaito sa wa sahahu tirmizi imamu tirmizi rawaito sa ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban wannan hadisin kai tsaye me ya tuno muku da shi kai tsaye a akwai alama ta ni ta cin karo ko alama za ka ce kaka ce akwai cin karo jazakumullahu khairan kenan akwai alama ta ni ta cin karo ko can an ce ba a sallah wannan lokutan guda uku sannan kuma ga wani hadisin an ce duk lokacin da mutum ya so kada a hana shi ya sallah ya tawafi a wajen mi a wajen Ka'aba to akwai ka'ida ta malaman usul fiqh fi ta'arud bain al-am bain al-bain al-am wal khas idan aka samu hadisi wanda yake ya ga mai komi da hadisin da ya keɓance wani abu an gane da kyau ko sai a ce fal'amu yubna ala al-khas to sai a yi aiki da keɓantaccen wancan shi amukin a bar shi a umumin sa jayyid me ake nihi anan abin da ake nihi anan wancan lokutan da manzon Allah ya hana a yi sallah a cikin su suna nan amma sai dai an keɓance ina an keɓance ka shi ma'anar al-khas shi kuma wancan hadisi yana mi al'amu an gane da kyau ko wannan shine ke kenan shi shi wajen Ka'aba a zahirin wannan hadisi abin da yake nunawa idan kana a wajen Ka'aba kana da damar kowanne lokaci kai tawafi kana damar kowanne lokaci kai ne kai sallah dan Allah kun san hikimar da yasa akai wannan tausayi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba makkan suke ba bai taba zuwa makka mai yiwa ita ce karo na farko kuma karo na karshe da zai zo da ya zo a Ka'aba kin da Allah to ya kamata a ce an hana masa yanda yake so da ka'abar ya kamata a ce kenan da tausayi na addini an ba shi damar ya ɗebe haushin shi ko idan hausa suka ce ka ɗebe mutum ya ɗebe haushin shi ba ana nufin mugun abu bane a hatta a cikin abun alkhairi ana cewa mutum ya ɗebe haushin shi ma'ana kenan duk wata ibada shi ne ya kare ta a wannan lokacin ko tunda baya da wata dama mai yawa ba zai ƙara komowa ba to shi yasa aka ba shi dama shi a kowane lokaci ya yi yi tsawafi an gane da kyau ko malamai ma sun yi kai kawo dangane da idan mutum Allah ya bashi damar zuwa aikin haji ne ne abin da ya kamata a ce ya yawaita yi fiye da sauran ibadu a ganin wace ibada ce ibadu da yawa yake wajen ka'aba to akwai wata ibada da aka ce ita aka yi so mutum ya yawaita yi kuma dan dalilin wata hikima wa zai ga mana ita a sallah aha to da kamata in ce a'a ba akwai wanda yake wani ra'ayi dawafi akwai wanda yake wani ra'ayi a addu'a to akwai wanda yake wani ra'ayi a kuma ta jifa shedan na hudu haushi zai to a dawafi shine kun san dan me suka ce dawafi suka ce an ce dawafi ne dan saboda babu inda kake da damar kai dawafi in ba ina ba in ba a wajen Ka'aba ba suka ce abin da ya sakun ba a ka jihar shedan ba dan saboda shi jihar shedan ba ko da shi ake shi ba ko akwai lokaci kairarre wanda in ya wuce ba za ka je ka yi sa ba an gane da kyau ko sai dai ka je kai kallon sa ko ka dauki hoto kusa gare shi in ma shaidanin yana nan to amma shi kuma dawafi kana damar kowane lokaci ka yi sa kenan duk wanda ya samu tahiyya ziyartar ɗakin Ka'aba ya yawaita yin dawafi ka yi kwaɗayin ganin ka tashi lokacin da mutane ba su da yawa ka rungume Ka'aba ka aza kuka ka yi addu'a an gane da kyau ko Allah kuka kuka dalili ne nami na karɓar addu'a an gane da ke ko Allah ya ba mu ikon ziyartar wannan ɗakin jayyid wanda suka je kuma muna buƙatar inda dama su yi haƙuri su bar wasu su yi a shekara ta gaba ba muna nihin ba a'a su aje kuɗin su a'a kuɗin na tahiya su biya ma wasu an gane da kyau ko na farko kuma a tuno da malam jayyid ba da yake cewa aha amma insha Allah bai hudda tsammani ba wannan albishiri ne wanda ko da ke irin wannan wata ana dan boyewa akwai wanda suka mini alƙawarin wannan in Allah ya ina fatan Allah ya tabbatar da shi kamar yadda Allah ya kawo mota ban yi tsammanin ta ba idan wannan shi ma duka abu ne wanda yake Allah yana kawo shi a lokacin da ya so man ya tawakkal ala Allah wa huwa hasbu dai malai yake cewa a hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ash-shafaqu al-humra abinda ake ce ma shafaqi shine ja innan manzon Allah ya fassara shafaqi ne da aka ce sai ya bace lokacin isha'i yake shiga to shine sai manzon Allah ya ce shafaqi shine jan da rana take bari idan ta me idan ta fadi bala yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas ya dan Allah ta kara tabbata a gare su kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-fajr fajrani al-fijri kala biyu ne fajrun a son hada ke wannan yana da kyau a ce mun gane shi alfijiri kala biyu ne fajrun yuharrimu ta'ama alfijirin da yake haramta abinci a ci abinci ma'ana ga mai niyyar azumi wa tahillu fihi sala amma kuma sallar asuba take halatta a ciki yace wa fajrun da kuma fajiri alfijiri tahrumu fihi salatu sallah take haramta a ciki ai salatu subhi ai ma'ana sallar asuba wa yahillu fihi at-ta'amu shi kuma abinci yake halatta a ci a wannan lokacin rawahu ibnu kuzaima ibnu kuzaima ya rawaito sa wal hakim da imam al hakim wa sahahahu wasu inganta sa walil hakim akwai riwaya ta imam hakim min hadisi jabir jabir daga hadisin jabir nahwahu kwatankacin sa wa zada ya kara billadhi yuharrimu at-ta'ama dangane da alfijirin da yake haramta abinci alladhi huna ya'udu ila al-fajr ma'ana dangane da alfijirin da yake haramta abinci yace innahu yadhhabu musta mustatillan normalan mustatilan ne ko akwai ya'u kenan innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq shi wannan alfijirin da yake haramta mutum ya ci abinci lokacin sallah ya halatta yana tafiya mustatilan da tsawo fil ufuq a sama ma'ana shi da tsawo yake a sama aha wa fil akhari shi kuma gudan innahu kazana bisirhani shi kuma kaman bindin kaman bindin dila yake an gane da kyau wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alfijiri kala biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya an gane da kyau ko na ƙarya shi suke ce ma alfijiri na shaitan an gane da kyau ko na biyun shi kuma shine alfijiri na gaskiya to manzo Allah yace alfijiri na ƙaryan shi yana halatta maka ka ci abinci amma baya har baya halatta maka kai sallar asuba domin lokacin ta bai ba shi kuma alfiji na biyu yana haramta maka ci abinci in kana niyyar azumi sai ya halatta maka mi ya halatta maka yin sallah to a wannan riwayar ta hakim shine sai siffanta mana ya alfijir yake yace alfijiri wanda yake na farko ko kuma na gaskiya shi siffarsa shine yana hutowa a tsaye a sama an gane da kyau kamar shi zane ne yake miƙe babu kwane-kwane wannan shine alfijiri na gaskiya shine ke hitowa da ƙarshe alfijiri na ƙarya shi kuma shine yake fara hitowa shi kuma alamarsa shine yana hutuwa kamar bin dindila kun san bin dindila inda yake aiko yana da zane-zane hakan ga kamar yana da ɗan kabri-kabri ya tayi hakan ga amma sai ya watse an gane da kyau ko kenan shi wannan shine alfiji na ƙarya shine wanda yake fara hitowa idan ka diba a sama kaga haske ya hutu haka sai ya kasance hasken yayi kwane-kwane bai kai tsaye ba kun gane da kyau ko kuma sannan yana ɗan zane-zane a gehu ka hakan ga wannan alfiji ne na ni na ƙarya idan ka gan shi ya hutu a tsaye hakan ga babu kwane-kwane to wannan shi ke nuna alfiji ne na mi na gaskiya an gane da kyau ko wannan shine kenan mai ke da suna bambanta alfijiri guda biyu da sauri don muke da babin maliki ta wa'an ibn masud radiyallahu ta'ala an an karbo daga ibn masud ita Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce afdalul a'mali mafifitan ayyuka as-salatu fi awwali waqtiha shine yin sallah a farkon lokacinta rawahu tirmizi tirmizi ya rawaito sa wal hakim da imamu hakim wa sahahahu kuma sun inganta sa wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin kuma a bukhari da muslim yake asalin wannan hadisin shine wani ɗaya daga cikin sahabbai ne yazo yake ya manzon Allah yake ya ma'aikin Allah ayyul amali afdal wanne ne daga cikin aiki wanda yake ko kuma ayyul a'mali ahabbu ila Allah wanne ne daga cikin ayyukan da Allah yake so sai manzon Allah yake masa as-salatu fi awwali waqtiha ko kuma as-salatu li waqtiha dukkan su ma'anan su guda yin sallah a farkon lokacin ta an gane da kyau ko shine abin da Allah yake so dan me yasa Allah ba zai son sa ba tare da cewa idan kai haka kai umurni da abin da ya umurce ka inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ibada gaugawa ake so rigangan ku ake so a yi ta wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilin kari da malamai suke cewa suke cewa al'amru ya ƙadil wujubu wal fauriya malaman usul in Allah ya ce a yi abu a farko yana nuhin dole ne ka yi sannan kuma ana son ka yi sa da ni da gaugawa ba tare da ni ba ba tare da shinkiri ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan hadisi na mana yana ɗaya daga cikin musulman ayyuka yin sallah a farkon lokacinta hadisi na gaba an abi mahzura an karbo daga abi mahzura annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce awwalul waqti farkon lokaci ridwanullah ai fihi ridwanullah farkon lokaci na sallah a cikin sa ne yardar Allah take wa awsatuhu rahmatullah tsakiyar sa kuma rahamar Allah take wa akhiruhu afwullah a ƙarshen sa kuma afuwar Allah take أخرجه الدار قطني إمام الدار قطني رويته بسند ضعيف جدا سند ما يروني سوسي إن وانا حديث ضعيف أما ما لم يسنا كاس أباب الترغيب والترهيب farkon lokacin sallah a cikinsa ridwan take yardar Allah tsakiyansa rahamar Allah take ƙarshensa afuwar Allah take wanne daga cikin su yayi tsakanin yarda da rahama da afuwa ha yarda dan me yasa kace yarda samu wani ɗan falsafa ya muna bayani ɗan filozofi su suka iya bayanin wannan aha dan saboda me jazakumullahu khairan at-takbir wallahi ni wannan bai ma zo mini cikin kai ba da ni falsafa ce zan kashi kuma dalili ne ya kawo an gane da kyau ko yace dan saboda da Allah ya tashi yabon sahabbai yabo na karshe zai musu yace radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su to ni da falsafar da na so in ce muku shine shin idan ka yarda da mutum shin da Allah duk abin da yake so ba kana kokarin yi masa ba daga cikin rahama ko daga cikin afuwa amma kuma zaka ga wani yaro yana baka haushi amma kuma kaga yana jin yunwa sai ka bashi sai ka bashi ruwa ka ji rahama shi ko ka ji to tare da cewa yana mi yana baka haushi ashe sunna cewa rahama ta himi yarda ta himi ta rahama inan ud'ullaha ridwan ku roki Allah ya yarda da ku Allah ya yarda da mu gaba daya dai anan ne malamai suke cewa babu lahi ka ce radiyallahu ankum radiyallahu anka radiyallahu anhu a ce ma ko ba sahabi ba amma sai dai malamai suna gani min babil adab dan a girmama sahabbai a bar su da wannan su kadai an gane da kyau ko kamar yadda annaba ake so a bar su da alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah ake so a bar sa da ni sallallahu alaihi wasallam idan zaka ga an rubuta hoton wani shehi sai a sa radiyallahu anhu an gane da kyau ko mun sai mu ce to amma dai da an bar masa habbai da ya nuna an girmama su ko wannan shine dai kenan matsala ce ijtihadiyya ba a ce musu sun yi kuskure sai dai a ce da da da sun yi haka da yahi shi ake cewa khilaful aula a ilimin fiqhu